عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتاتون أفواجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المهزل وجعلتي بنظرة تأتي لنا بالسفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وبعضه مقام محمود الذي بعثه انك لا تملك الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه والى عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون واكتبنا السلامة والآتية مع عبادك المؤمنين يا أكرم الأكرمين ويا أجر الأجرين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين يا من أمرك بين الكاذبين إنما أمرك إذا أردته أن يكون فيكون اللهم بك لك نجد أمانك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin ranar da kake ce ranar ƙarshe ran da kowa ita ka misali ko ya sani ko bai sani shi ne ranar kiyama wannan ranar ta kiyama an aiko annabawa saboda su ma al'umma tambihi sai ta da giganta duk wani malami mai wa'azi mai kishiyar da kan zaku yana wa'azi ne yana kan zaku saboda wata rana kuma abin mamaki Allah bai ba da iko a falka ba saboda ni saboda sai ɗan adam an kai matsayin ranar da Azra'ilu kan gashi ya kaka ran nan da ba da aure ba ta gare ka an ba ka dama ka yi yadda ya kamata ka ce i ka ce a'a ka kyale ba ka ce i din ba ba ka ce a'a ba sai ran da an ka mirɗe ma gaɓoɓi wani tabbatar za ka yi sa'i idan Allah waiwaye ma kafa mu ran nan ne za ka ɗora haɗin da ka sani akwai wani daga cikin ƴan sarauta wani ɗaya daga cikin ƙannan sarkin musulmi aka so aka kawo shi abu maliki bin marwana sai ɗan uwa ne bayan an leƙa ya ga inda an ga sashi ko gobe bayan an gama sashi shi ke na kuma sai yan leƙa yadda an gama komi an sa itace an sa ƙasa duk inda suka mafi a zaɓi sannan ma an waƙi ke an zama ba wanda ya tsaya wuri ne sai ya tsace sarkin musulmi kai ne wanda kahin yau in na ji motsin ka ta in girgita in labe ina gudun ka ganin ban sa abin da zai guda tsakanin da kai ba kai ne wanda in wani mutum yana buɗe wata buƙata gare ka ya yi sabbiyar hanyoyi yau da ka kai ne wurin da an dunkule ka cikin rana da wuce kawa ruwa tsayi ne da wuce kawa shidda ba an maka kai kaɗai babu ma da ya ba abokin ɗaya da kewa yanzu wannan halin kenan to don haka ina ina yi ma kaina wa'azi daga yau irin wanda ba ta kowane cikin nadara sai koma gida ya ɗauka ba ya koma masallaci ba da aiki zai tafi sai ɗan ranar suka ce mashi wani abin da haka ya ɓaci sai ya ce a ba ɓace ba amma ina tambaya gare ku don Allah a yanzu halin da haka cikin kai yanzu kai mai mana magana don Allah idan mutuwa kan ce ka haka ba ka ji daɗi ya ce ba zan ji daɗi ba sai ce ba Allah ko ka sa ranar da za ka kimsa sai ce ba kuma bai da rana ba sai ce ba kuma ba ka kimsa ba ko ka sa ranar da za ka kimsa ce ba sani ba sai ka tun da baka san kirkin da kan mata ba ko baka san wani za ka tsoro ba to ka sai ka iya da kan ka iya da kai wani shi a kalmar da haɗa mashi wanda shi ya gani abin da ya gani yau an kai sarki musulmi an baro da haƙoƙin daji ba ko ni ba ko ya dawo kuma nan shi ne wanda kowa in ya ji rigita zai kuma ya dace a cikin musulmi da wuce a da hanya ana kowa ya fada hanya kowa ya fada hanya yau an dawo an baro shi kaɗai ba abokin zama ba abokin kewa kuma shi kaɗai daga shi ta yake da yau don haka ce wannan rana ta kiyama wanda mutum bai halkawa sai ran da aka har kibar bai ko kuma kwanda rashin lafiya da lalle ga yanzu kam alama ba ta ji da aina to sai kuma kuma wai sannan zai tuna da lafiya wata wannan rana haka take kullum tana gwada da darussa amma ba mu kula daga cikin darussan da take karantarwa babba ta ɗauki tsaranka ta ɗauki babanka ta ɗauki kakanka ta ɗauki ɗanɗanka ta ɗauki ƙaninka ta ɗauki jikarka kai ga ka taka ka sannan kuma ba ta haɗa ma zan da za ka ruwa ba kuma kai ba ka sa a ranar za ka ga ta ba to shi ya sa shi hanyar ita wannan rana saboda a ranar suna cewa kafaratun asirmai da turmur ala sharafin musulma yawan yawan sunaye tana tabbatar da manuniya da wanda aka yawan sunaye to lallai ɗaukaka kai ko kinaya kai ko inaya kai tana da yawa shi da ake ce wannan rana yau mafi ranar tsayuwa don mun ne za a yi tsayuwa a shekarar dubu Allah bai ce da kowa ƙara ba daga baya sai Allah ce Muhammadu wa ta'ala liman mulku yau mulki da iko da wa yake to ba mai amsa ba sai Allah amsa ba kai ne kai ne ce wallahi ranar al-qahar wannan wata ake kira ranar yawmul ayin ranar ƙarshe li'annaha ayu ayyamin dunya yace ƙarshen kwanukan duniya kuma farkon ranar alkiyama ana ce mata yawon zafi ranar tare da mutane daga cikin ƙwarƙwara farikon birnin zafi na farikon zafi yawan hisabi ana ce mata ranar hisabi a ranar ne duk abin da mutum ya aikata to wani za a yi mai misali a miƙa mai sakamako ko fara takarda ko fara takarda yawan mawkibi ana ce mata yawan mawkibi ranar matsaya wannan nan wanda za a ga wannan za a samu da wani ba kowa ya ke kowa duk mai alaka da wani wannan za a a kalli juna ana ce mata yawan jamu ranar da mutanen gabas da yamma da kuma da arewa da sama da gabas kowa zai haɗu a tattar wani guda yawan mashari to idan yawan jam'i suna guda ne ana ce mata yawan mashari ranar tattara yawan tattara ita ma ranar gaba da juna yawan ta gano ranar karuka wannan kuma shi ne komi dacewa da ita ake ranar kiyama ko wanda ya ranar kiyama sai kowa ya kuka sai ya yi nadama wanda ya kyautata zai kukan cewa inda ya sani da ya da yawa wanda kuma bai kyautata ba shi kuma zai kukan cewa inda ya sani da ya yi kwarai don haka kace mata yawan ta gano ranar karuka yawan ta nadi rana ce wanda za a kira annabawa ana kiran annabawa da al'umma su taso zuwa wurin tattara da ya kai tarihi zai kiran jama'a da shi hannun mu'il mashal ko ma ya taso wurin taro yawan na zamani ranar da ba ta da ita da wata gano ba ta zama shi yawan tuwar sara'in ranar da za a jarabta asiran mutane yawan tuwar sara'in ranar tuwa ranar jarabta asiran mutane shine ranar alkiyama da ita da yawan shabu a sakin suna da rani yawan suna da ra'ayi ranar jarabta a fitan abin da aka cikin zukata a yi kada shi yi kowa da yi shi ne kuma yawan shabu a sakin ranar yayewar mashaira ko kuma yayewar kwauri ran ma'ana ranar tonon a fili wanda an yi ranaki ran nan za a gane mai ranaki ne ko ba ranaki ba ne wanda ya koya wani kurmi wanda ba mai daidai ba ranar shi ko tura tare za a ɗauki a filiyar nan zai kai da aikin da zai da wannan abin da kuma ta kira shi ne sa aka ci masa ranar tsoron abin ko kuma ranar buɗewar ƙauri ko kuma ranar buɗewar matsalura shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yi tajalli idan Allah ya yi tajalli duk mutanen mahashar za ka ga zatin Allah wani ƙaunar iya sujudi sai a ce kowa ya sajada ga abin da ya kawo sajada to sai Allah ya tajalli in Allah ya tajalli shikenan duk wanda aka imani ya yi sajira ga Allah don Allah duniya sai Allah ba shi dama ya faɗi ya sajira ga Allah kuma da wata Allah to kuma waɗanda suke saɓaya ga dangane kai da waɗanda ba ba ku yi ibada ga Allah ba sai ku zo dutsawa wani aure ila su duki falala ku yi kuma a ce ku tsira ga Allah abubukan su yi ke ku lam su yi tsaye tsaye kata ko ba nan ku ba ba lai da zai ga Allah ba wa ta'ala yawma yawma yanka fitu sa'i da sa'i ranar kiyama rana ce wadda matsayin jama za ta zama wayewa da matsayin jama ma'ana kama ta nirge da ɗan uwarta duk da wasu malamai suna cewa yau da yadda fito da sake shi ne nan ƙarƙarar duniya ranar da adam ya kai ƙarshe aka zo wani ɗibar rai bai iya attaka komi to ran nan ne ya kawo muku zaman waye hannuwa su yadda idanun gwagware to ita ake kira yau da yadda fito sake da sake wasu wasu ce a ranar kiyama dan adam amurka ne su kasu kimai saboda ganin sakamako da aka yi kamar shi mai nauyi wanda yake kima. zai ita ranar kiyama tana tura ya daban daban kaɗan daga cikin tura ya waɗanda tura goma sha bakwai wanda aka yi samu a kodin tura talatin ga ranar kiyama. To shi ana kuwa da wata ana cewa inna yawmal fasali wannan ma yana daga cikin tura ya yawmal fasali ranar da tsakanin gaskiya da ƙarya ranar da hukunci tsakanin halittu gaba ɗaya kare miƙatar nan ne magama nan ne wata filin tsawari na ba da lada wanda kan ko ba da sako ko na tsira na ashira wace rana ce wannan rana yawan yawan yawan kusuri ranar da malaika israfilu zai yi musa tilkar ne ga kaho annabata salita musa ta biyu ita musa ta farko za a yi ta ne wanda duk mai rai wanda bai mutu ba zai mutu musa ta mutu wanda wanda kowa zai mutu busa ta uku an gama hisabi sai in ya ƙara busa busa ta uku sai kowa ya kaza sai zabura sai kuma ta fara mai hisabi a bilaki to sabda mutane suka zabura a wannan lokaci duk wanda aikata aikin kwarai daidai aikinka daidai jarinka daidai more ma wannan rana idan ka aikata aiki na kwarai mai yawa sai malaiku su ɗauke ka su aje can gemen tabbatar a tsakura sai ka ɗaura haɗa wa'ina siratin da aka ga mu gaba alkwarta shi a an wuce wasu kuma a sakko ko cikin motoci ko cikin jirage jirgin ruwa ko jirgin kasa ko mai kama da haka wasu kuma za su kura kiraɗe ya yi faɗi ku taka kamar gada ɗaya wani gada su duniya wasu kuma za a rage kiraɗe ya zama filili ana tafiya kiraɗe na karkar namun jikin mutum a karkar jikin mutum ko ya ƙeta kiraɗe zai ƙetare da cak bayan Isra'i ya kashe namun shi ne. To waɗannan su wanda suka aka ɗauka na ashirwa da yawa shi ne Isra'i biya ya kashe namun su gaba ɗaya. An dai kai amma da cak su ne shi. To shi ne shi ne waɗanda za su zama na baya su ne waɗanda Isra'in bai takuwa bai takuwa. Saboda shi Isra'i a hakkar ne da sauki wa a dabbar da shari'a. Shi Isra'i ya yi takobi kai biyu. sannan ya yi filanin kuma rashin karni daidai aikin ka daidai da zirafi zai buɗewa da kada ka yi don haka ala shi ba mu aikin kwarai wanda sabda za a cewa a tasar da zirafi sai da mutum ya ga kai ne can masu sauƙi a kautara da an gaba shan sauƙi a kautara ko wani mutum za a mai mai da sabon halitta a mai da shi irin shekaru annabi mutu ba a rai salatu da zirafi amma da shi girma irin da aka aka mutu da yana da duniya da shi aka aka mutu da an kera shi a aljanna to shi ne kimanin tsayin kyan aljanna don shi kuma nan a duniya sai ba dan adam irin rabin irin kyan annabi ne ba da salatu da sallam sannan a ba shi ainihi irin na shekara arba'in lokacin da irin mutum ya nuna da gudu ko ya fi yana aikin mai sai da duk abin da ya fiye shi na ya kere da to za a bar mutum da irin wannan rayuwa har illa ma sha Allah wani za a kira kuma uluran bila mautin za a ga wani ba da mutuwa ba kuma wani suka shiga wani Allah ya shehu za a cewa uluran bila mautin bayan an kira Israfil ya kuma da rago tsakanin aljanna da wuta sai aka ba ƴan aljanna kule ko sai ce ni za mu gani ake kule ko mu gani sai kule ko suna kallon wani wani abu kamar sifar rago a kira ɗan wuta kuma su leko idan kuka leko sai a canji aka fara da gani sai a ce to wannan da kuka yi zafin da ba ne mutuwa ce me kuka buƙata sai ɗan aljanna ce a yanke ta amsa da ita sai ɗan nuna zuwa ci a'a a bacci ɗan nuna ki mahuta da ce ku a'a ai waɗanda suka ga aikin ƙwararren ranar kuke don haka ku ba za a saurari magana ku ba za a yanke mutuwa don ku zaune cikin daɗi ba da ba da yanke ba ku ko za a bakkuta wannan wannan rayuwa ba da yankewa ba don ku zama tsantsar aikata da kuka aikata a duniya don haka kowa zai kuma da waɗanda ku kuka da yanke mutuwa waɗanda ku murna da barin mutuwa to Allah ta yi to shi ya kace wannan rana lokacin da ai wannan kuka ta uku a ta biyu fata tona akwada za ku zo da jama'a jama'a a zalikar yau wannan rana ta tura za ku zo daga kamar ku zuwa wannan wani na taron أبواب أبواب الجماعة جماعة إذا أتى الموضوع شيئا هو أنه زي كان يقبل إليه mutum dubu za su farko zama da za a shi kawai wasu kuma ɗari za su marka wasu kuma kuma cikin lalata guda ko ko tsohoni za su taso da shi kawai guda ɗaya da wannan mutum da aka yi za su za a shi an zama mutum ɗari ko dubu rana guda to sai ko ko rana guda dukkan kowa da ta fara wurin taro mu da ba zuwa jama'a daban-daban ma'azin da jabarin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya Rasulullahi ne ne ma halitta a zo gurbar alƙiyama jama'a jama'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an azimin ka tambayi babban lamari mai tada hankali sai an san da sallama a yasa ko hawa ya ila saboda zai bayani a kai kan hakin sai an san yake yusharun ma za a tsaya da mutane ba a kiyama kirakan kirakan jama'a jama'a mutum kusan masu saɓawar matsayi da kamannu akwai wanda za a tawa da zarfi da jiran akwai wanda za a tawa da zarfi ba a rage a nijar akwai wanda za a tara makami akwai kurame hukumar bebari akwai waɗanda an yadda ta hannunsu akwai waɗanda aka da kamar wasu akwai waɗanda kai ƙasa kamar musamman akwai waɗanda za a yi alkyabba kauta manyan da ko a asirka akwai waɗanda za a tara suna kallon harsar jefi akwai waɗanda za a tare kuma wani ya yi ɗan mutu sosai tafsiri waɗancan da suka zo suka kuma da kiran halkar ta kuma su ne annabinai annabma kuma zai da zaɓi masu da bayan tsakanin mutane su ɗauko magana wancan su kai mu wancan Allah zai kasa su da zaɓi da kiran Alabi da kuma masu fa'alabai masu fa'alabai وكل متى متى كهشرة وأما الأمة كل من أكثر المكاذيب فالمختار كل الأقلي وأن أحكاك كيرا شكرا تدهوش الأكاذيب وأن أكثر كل نبي بعيد بعد كل ما استغنى بين الناس كل ما كيف كارو تقول ما فكان المتعلم من الزيتي كوات عليه وأن حكمنا عن الصبر عن الصبر فلسنا كما أحدنا على إلا أن يواجبنا وأكون يكون مع الميت لما تلقى في الآية أقال وأن ألم تترك في وقفاء أعوام الآية ما كان أعوام الآية أما تلك الآية لكن ما أعوام وما استقمت فما أولئك السجنين na ce ka aikata alheri ne mai jira ni ban daidaita ba na ce ka daidaita to shi shi haɗin malamai tumbar waɗanda wari su shi ne mai wari daga niyyar ciyar daga warin wasai tumbar waɗanda kuma abin da aka ƙara su duk abin da shi ka ko a ba su da halatta da kusai kuma a zai fara ruwan da haƙƙin Allah an yi ciyar da Allah وأنا الذين يقولون ولا أكثر جلابي من نار لا أكثر من نار to su kuma kuma masu ɗaukar riga ala sa ma kansu shi ne kuma masu girman kai Lakin ya ƙoƙi wata na da wata jini, masu kowane jini fasashen da rana wata a kuma girma ta Allah ce, girma ta Allah ne a ban da cikira. Allah shi da ake girma, in wanda ya nemi ya jare da Allah a cikin rigar girma, Allah ce, a kan ruwa na wani, zan halaka da shi ba ban ruwa, kuma shi Allah shi da ake girma. Duk wanda ya zama kuma girma ya kuma da kai ne, to shi ke nan Allah zai halaka da shi kuma zai da mutum. Waɗanda aka da kyakkyan hannuwa kuma da hannuwa da ƙawani yurkuma jiranar kule masu cutar mawata shi ne ma'anar wannan ce ranar da za a yi mota da za ta mata za ta da kuwa da zuwa da wani a tsayama a kuwajen a kuwajen jama'a jama'a بارك الله العظيم abin da ba ka san ya ba ce ba ka san shi gaskiya ce ba zan da ka da shi in mutum bai yarda ba sai ya baka da kan mutum labari ne ba a kai kowa ko ya san in ko ya wuce ko kai ko ne ko ni ka tare walau ishta alfai sun alfai ne ba ta walau kutta min yau ne ta fiye da yau kawai da za a ra'ayi shekara kuma tana ƙarin rawar shekara kuma kuma baya ba a makawa da a ƙarshe da mutuwa la'ayi don haka annabi Musa alaihi salatu wasalam lokacin da malaikin mutuwa da wa'azin zai ne shi kenan sai da Musa alaihi salatu wasalam ya daga hannu ya maro na malaiki sai malaiki ya koma wai Allah shi ya fahimci bawan ka bai ban mutuwa sai aka ce ko koma ya faɗa mu ya kuma faɗa ma da Musa an ce ko in ba ka buƙatar mutuwa sai ba ka buƙatar mutuwa yanzu kamar ko shekara na wata ka kaɗai ja mu hannu hannunka ka ɗora hannunka ka ɗauka ba shi ne kawai adadin shekaru a yau ba shekaru ne sai ka kula ubangiji idan aka sanya wannan adadin mutuwan na tsawa ta ai ko ba ba ta magana da kowa kullum na da za ta yi gobe sai ka sun da ba mu kawai da muka yanzu a ruwa ita a nan wata wanda aka ɗauke ne to haka sun da ne wani kai tsoron ya za ka yi to gaba ta yi ko ba lafiya ko ba tashi kamar mace kanka da iyalin ka kyakkyawan amurka kar a tsarin ya cewa ai gidan ruwa ne wanda zai karɓi kowa kar a yi cewa ai gidan ruwa ne wanda zai ba tsaka gidan ruwa ne wanda ba rashi ba da kula gidan adam ma'auni ne da Allah za ka muna cewa Allah shi wani rikin karɓi